بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله آه من داو زنشي كان كراتمو نأصول الفقه ثم يندوبن هدوء na azumin ramadana wadda dama mun alkawarta in allah ya ba mu tsawon rai za mu shiga sabon littafi da zaran an dawo hutu wanda shi ne matnul warakat kuma insha Allah yadda aka alkawarta din haka za a yau biyu ga watan takwas alif dubu biyu da goma sha biyar lahadi kenan insha Allah za mu fara wannan littafi muna fata yadda muka fara wasu daga cikin littattafai da muka samu muka kammala muka fara su lafiya muka ga ƙarshen su lafiya wannan shi ma muna roƙon Allah yadda ya nuna mana yau za mu fara shi Allah ya ba mu ikon kammala shi cikin ƙoshin lafiya albarkar sai na wasu bayi sallam kuma muna roƙon Allah alhurman ma'aiki ɗin dai ya yassare mana fahimtansa mu gane shi cikin sauƙi ba tare da mashakka ba kuma bayan ya bamu ya yassare mana fahimtansa muna roƙonsa shi Allah ya samu yi amfani da abin da muka ji daga cikinsa ya ba mu gane shi da kuma aiki da shi albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallam kuma ina mata mana matashiya da lallai mu kula da wannan fanni za mu shiga dama sharar fage muka yi duk karatun usulul fiqh da muka yi a baya sharar fage yanzu za mu fara karanta shi ga dangadan mun dan samu digon ba a baya to yanzu za mu shiga ɗaya daga cikin littattafai ƙanana masu mutukar muhimmanci kuma a fannin da haka ina mai emphasizing akan mu tsaya tsayin daka kan wannan ilimi ilimi ne mai muhimmancin gaske wadda in mutum bai same shi ba gaskiya yana da tawaya a cikin harkar ilimi da haka a tsaya sosai a mai da hankali da shi ba na ce kar a mai da hankali akan sauran fannoni da muke yi ba wajen guda duka tara ko to shi wannan wato na daban ne sosai da sosai domin da shi ake fahimtar ahkamu kamar yayin kullu yadda nake faɗi dai akwai fiqhu akwai usulul fiqhi fiqhu fahimtar yadda za a yi kawai ibada su ɗin shi ne fiko kawai Allah ya ce aqimis salata ka tsaye da sallah to ma'aiki kuma ya ce sallu kamar aiki muni usalli misali shikenan malamai sai suka zo suka fahimci wannan aya da wannan hadisi a ƙarƙashin wa'annan abubuwa guda biyu suka fidda yadda za a yi sallah in azumi ne ma suka fidda yadda za a yi azumi suka yi bayani to yinsa yadda malamai fiku suka fitar din nan shine ake kira fiku sallah raka'a ana yin biyar ne a yini azhar la'asar isha ana yin su raka'a hudu ne ana bayyana raka'o'in farko guda biyu ne a magriba da isha a ɓoye raka'o'i biyun ƙarshe irinsu da makamantansu nan duka dai ba wai a ƙur'ani ya faɗi hakan ba ƙur'ani bai ce ka bayyana raka'o'i biyun farko ka yi musu fatiha da sura raka'o'i na ƙarshe kuma ka yi musu sura kawai amma kuma a ɓoye wannan duka fiku ne Qur'ani da hadisi ya ce kai sallah kawai. To, fiku shi ne wato bin malamai su ma sala-sala da yadda ake abun ma'ana a practically kenan yin ibadan practically ba wai theoretically kuma yadda ka karanta a Qur'ani cewa sallah a hadisi sallah a'a ga yadda ake yin sama gwari-gwari to shine fiku wara-wara. to me usulul fiqh kuma usulul fiqh kuma shine zai sa ta hanyar da zai zaka gago yaya aka yi suka samu hujjar raka'a hudu ne a zahar ta ina suka samu hujjar yin haka shi ba wai yana koyar da yadda za a yi ibadan ba ne warawara ta ina aka samu hujjar yin ibadan nan kaza ta ina aka samu hujjar asalin inda aka kwakulo hujjar to shine usul fiqh yake nemowa to haka ba karamin muhimmi bane da haka kawai don kaga mutum yayi abu kaza ko an ce ai a malikiya kaza ne to a malikiya kaza ina malikiyan ta samu cewa kaza ne to gano inda ta samu kaza din nan ga yadda mazaba su ta tafi akai gano ya aka yi suka samu wannan to shine ake kira usulul fiqh wanda in mun shiga karatun da insha Allah duk zai zo da hankali saboda haka dai tsaya tsayin daka bisa wannan ilimi wannan littafi na alwaraqat matnul waraqat talifi ne na imamul haramaini sunan mai littafin imamul haramaini aljuwaini imamul haramaini aljuwaini wadda ya rayu cikin karni na biyar ya rayu cikin karni na biyar saboda an haife shi hijira tana da shekara ɗari hudu da goma sha tara ya rasu hijira tana da shekara ɗari hudu da saba'in da takwas ɗari hudu da saba'in da takwas amma an haife shi ɗari hudu da goma sha tara yanzu yana gwada mana ya rayu shekara nawa kenan a duniya shekara hamsin da tara ya rayu shekara hamsin da tara a duniya shi imamul juwaini imamul haramai mai wannan littafi da shekara hamsin da tara sittin ba ɗaya kenan sannan in Allah ya nufe mu muka sauke shi za mu karanta nazmul waraqat wannan matnul waraqat kamar yadda muka sani zube ne ko akwai wadda za mu karanta kuma wanda nazmul warakat ne shi kuma wato waƙa ne waƙa shi kuma wanda الشيخ شرف الدين العمريطي الشافعي shi kuma shi yayi shi abinda aka karanta a matnin alwarqat din nan shi za a wake kuma a yi shi a wake saboda watakila sai sauki don da abu in an wake shi sai kaga ɗaukansa ya fi sauki akan in a zube ne haka kawai aka kawo shi kamar sheri haka da zai fi saukin ɗaukuwa kamar in asube ba ne a waka ba ne don haka dai a takaice za mu shiga kai tsaye na karatun shi wannan littafi na alwarafat kamar yadda muka alkawarta yake bismillahir rahmanir rahim ya fara wannan littafi da ambaton sunan Allah mai gamammiyan jin kai a duniya mai keɓaɓɓen jin kai a lahira yace ma'ana usul ma'ana usulil fiqh ma'ana usulil fiqh da farko abinda zai koyar da mu shine sanin ma'ana na usulul fiqh wato usulul fiqh din me ma'anansa me yake nufi shine nukda ta farko muhimmiya wacce zai karantar da mu yace hadhihi waraqatun tashtamilu ala fusulin min usulil fiqh وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والآخر الفقه لذلك توفى الأصل ما ينبني عليه غيره يتيكم والفرع ما يبنى على غيره لذلك توفى الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد تو هذه ورقات yace wannan waɗansu ‘yan takaddi ne waɗansu ‘yan takaddi ne bayan ya yi basmala da hamdala sai yake cewa hadihi warakatu wannan wasu 'yan takaddi ne 'yan papers ne warakat a harshen larabci na ɗaukan ganye warakatu yana ɗaukan ganyen bishiya yana kuma ɗaukan paper paper haka duk yana ɗauka so yana ɗaukan ganye yana ɗaukan paper so shine yake cewa hadihi warqatun wannan wasu yan pepofi ne papers ne tashtabilu ala fusulin wanda suka aka suka tarar da wasu fasloli min usulin fiqh wayansu fasallai daga usulul fiqh littafi ne da ya tarar da wasu papers ne da suka tarar da wasu fasalai daga ilimin usulul fiqh to menene ilimin usulul fiqh yace usulul fiqh wa huwa lafzun shi usulul fiqh wani lafazi ne mu'allafun wanda aka gine shi min juz'aini daga juz'i biyu wato bangare biyu usul bangare ɗaya kenan alfiq bangare ɗaya kenan to sai ya zama juz'aini ma'ana bangarori biyu aka ɗau wannan aka ɗau wannan da aka haɗa sai ya dawo sunan ilimi mu'allafun kuma wanda aka gine shi domin in kana duba ƙur'ani za ka ji Allah yana cewa yana cewa wa atasimu bi abdillahi jami'an wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم مؤلف كان فألف بين قلوبكم واذكروا إذ كنتنا فا إذ كنتم أعداء دا كنا مكيا جوناني فألف بين قلوبكم سي الله يحدى سكان ذكرتكم يحدى سكان ذكرتكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كوكا وهي جري كركش النعمة الله كوكا دماء دم وانجونا ألف أي هلا تنمى مؤلف جزء guda biyu ne wato juz'ai ne da aka haɗa su mene ne aka ce lafazi ne kai da aka haɗa shi daga juz'ai biyu ɓangarori biyu da usulu da fiku da aka hada sai zama usul usulil fiqh ko usulul fiqh mufradaini kuma mufradai ne ne mufradaini anan hmm me mufradaini anan aka ce me mufrad tambaya nake Na'am, ɗaya ko? Na'am. Wanda ya sani ya bada amsa mana? Mufrad, in an ce mufrad. Eh? Singular. Kowa ya yarda ko? Masha Allah. Kuma kowa ya faɗi, inda kowa ya yarda. Shine dole dole wannan yake jawo ba dole sai kai karatu a gaban malami. kaga kai yadda ka sani mufrad irin wanda ka karan muka yi a nahwu ko akwai kuma tasniya akwai kuma jam ko shi ka sani kai kamar larabcin ka kam to yau wannan ba shi bane eh ba shi bane yasa in dai larabci kake da'awa kawai ka sani kowane hijabi na larabci ka dauko zaka gane wallahi wallahi ba ka gane ba ƙarya ne akwai abin da ko za ka mutu wallahi amma bayanin sa ga shi dai mufrad mufradai ne ha to in in mufradi ne kowane daya mufradai ne ne tsakani da Allah usulu mufradi ne ba aslu bane mufradi ha usulu jami ne ko ha a in dai wancan ne aslu shine mufradi أصلين تثنية أصول ما جمعي فذلك أصول الفقه ذلك هما جزء لفظ مؤلف من جزئين مفردين تدمي لا لا موسى فقهكم مفردين أما أصول منين شيء jam'in ne kuma an ce wai lafzin mu'allafun min juz'ai ne mufradai da wasu bangarori guda biyu mufradai to sai a gaya mana menene ta tunda ba mufradi ba ne wanda muka sani in can muka karanta so menene mufradi ana yakin da sosai da rufe ne yan gada bayani ba wani bismillah mu je to sai a tara hankali a ci yau an samu ƙari ne na tabbata nan gaba ba ka sake tambaya ba mufrad a nan ya gwada maka ƙari akan wanda ka sani da da ya sani ka mufradi muƙabilin mai tasniya muƙabilin tasniya to yau kuma wannan mufradi ne muƙabilin مضاف ده مضاف إليه معنى تركيبي مركبي
ba ana nufin mukabilin tasniya ba muƙabilin murakkabi ai usul lalle mun san jam'i ne ba mufra- eh, ba mufradi bane ko to amma idan aka ajiye shi shi kadai ba sa masa fikko ba ya zama mufradi amma an samar an dada mar mudafun ilai mudaf ko ya zama usul aka sa alfik to ya zama wato murakkabi amma an cire daya ya zama mufradi mufradi a muƙabala da tarkibi kai ba gane ba ko la ilaha illallah to ba kun san dai mudafun da mudafun ilaihi ba wanda kalma biyu misali albustanu jamilun ayin ba, ba, ba shi ba wannan eh, mubtada da kabar ne Eh, misali mu dau ma usulul fiqh mudafun ne da mudafun ilaihi الفقه مضاف أصول مضاف إليه to ba a lura da wai jam'i ne ko mufradi ne in su biyun suka zama muzafun da muzafun ilayhi sai ya zama kawai ya samu tarkibi dama a harshen larabci ai akwai tarkibi abin da ya hau hau juna alkalamu huwa lafzul murakkab lafazi wanda ya hau hau juna don ka faɗi lafazi ɗaya banda ba bai hau hau juna ba sai da zai zama magana ba a larabci to amma in ya samu tarkibi to ya zama mai magana to usulul fiqhi kaga ya za- an samu tarkibi ya zama zance to an gutsure daya ya zama shi kadai ba hada shi da dan uwansa ya zama usulul fiqh ba ya zama mufradi mufradin da yake fiskantan murakkabi ba mufradi da yake fiskantan tasniya ba mufrad ya kadaita kadaitacce ne mufradi ne amma ba mufradin ya ana iya samun jam'i da jam'i su zama mudafun da mudafun ilaihi sai su mai da abun ya zama ne murakkabi ana iya samun singular da singular a yi musu muzafu su da muzafu da muzafu ilaihi kuma a kira su ne murakkab to in an ba in an hada su sun zama murakkab in an raba su kowane daya wanda in an hada za su iya zama murakkab kowane daya ana kiransa mufrad amma ba mufrad na kwaya na sin eh, mai mukabilin menene tasmiya ya fita ko dai har yanzu dai bai fita ba to masha Allah to wannan shine da haka mufrad kala biyu ne akwai mufrad mai kallon tasniya muqabilin tasniya ne shi akwai mufrad mai kallon mai mudafun ilayhi to shi yake nufi anan karka ji mufradai ne ka dauka kowane daya mufradi ne singular Mm-mm. ba wai ana nufin singular bane wanda ba murakkabi ba ake nufi shine mufrad mufradai ne wanda ba kowannen su shi kadai din sa ba ba ba tarkibi bane shi kadai wato ba murakkabi bane usulu da fikhu nan hada sai ya zama usulul fikhi ahaduhuma al usulu dayan su cikin juz'ai din guda biyu shine usul dayan su kenan wal akharu al fikhu dayan shi kuma shine fikhu fal aslu to za a sake daukan kowane ɗaya kenan fal aslu abinda ake kira asli usulun kenan singular mufradin usul din mufradi da kan wancan amma yanzu nake nufi ba mufradin da muka gama karantawa yanzu ba yan ce usulul jam'i yan ce al aslu mufradi to an dauki ainihin kalmar mufradin ta za a yi ta'rifin ta me ake nufi da usulu shine ma yanbani alaihi ghayruhu amma ku me aka rubuta ma buniya alaihi ghayruhu ko ko ba ga wani mu gani eh ha ana haila ma sai gani ne wa zalika mu'allafun min juz'aini mufradaini kaga nan ko ba wa zalika bane ko huwa lafzul mu'allafun min juz'aini amma dai duk ɗaya ne shikenan to fal azlu ma buniya alaihi ghairuhu ma buniya haka yake rubuce a nan ko ma yu oh, ma yubna alaihi ghairuhu ko ma yubna alaihi ghairuhu ni kuma anan ma yanbani alaihi ghairuhu ma yanbani alaihi ghairuhu ku kuma me ma yubna to duk dai ma'anan ɗaya ne lafazin aka canja kawai wurin itkani kila na ɗaba ko na ɗaɗi ne ma yubna alayhi ghayruhu nan kuma ma yambani alayhi ghayruhu yambani me wazanin sa asarf ha yanzu na eh awa ba dikake bane da abu awa awa ma da na ba dikake bane ai bai dikaku ba yan fa'ilu yan fa'ilu wazanin sa kenan yan fa'ilu yanzu an ce kataba على وزن فعل سمع على وزن فعل كرم على وزن فعل haka ake yi abin nan ɗin ne ake kiran sarfu ko to wazanin yan fa'ilu ne wannan to naku kuma yubna to duk dai duk ɗauk aka ce fal'asul shi asali ma yan bane alaihi ghairuhu shi ne abinda waninsa ke ginuwa a kansa abinda ake kira asali kenan abinda waninsa ke ginuwa a kansa ba shi ya ginu a kan kansa ba a wani sa ne zai ginu a kansa shine asali in fami umbo yanzu misali asulul jidar katanga duk inda katanga take akwai asali yana da asali shine ne foundation da ake yi a farko din a toni kasa a yi a sa concrete mai karfin gaske a samai siminti ya ji siminti ya ji doron wasu na concrete to shine aslul jidar wanda ake bunnewa din shi sai ya yi karfi saboda yadda zai dauki gini kaga an gina wani wani sa a kansa to aslul jidar ana kiransa asl ma yanbani alaihi ghairu ko ma yubna alaihi ghairu abinda ake gina wani sa a kansa ko abinda wani sa ke ginuwa a kansa tunda yanbani na ce yan fa'ilu ne duk abin da wani sake ginuwa a kansa sunansa ne asulu to usul haka yake yadda na ma misalin ginin nan haka ake gina abu a kansa shi usulun usulun fikin nan an gina fikihu ne a kansa sai kuma me wal fara'u me far'u furu'a ko aka ji an ce ilimin furu'a furu'a wani zaka suke faɗi wasu sai fiko wasu sai furu'a to ai abu biyu ne ka gani ma anan ya raba su wal far'u shi kuma far'u ma yubna ala ghairihi haka yake rubuce ana ko dai akwai bambanci ma yubna ala ghairihi abinda aka gina shi kan waninsa kaga aslu abinda aka wato aka ce shine wanda menene wanda waninsa ya ginu a kansa ko to far'u kuma ma yubna ala ghairi abinda aka gina kan waninsa eh eh ha yanzu misali mukaddara ga hannun nawa ne bishiya ne ga rasa a sama ya so ga sunan su kowanne ya inda yayi misali to wannan kam ba kan wannan ya ginu ba ai wannan shine asalin asulu din lagga lakicin shawagan shine asulu wa'annan su ne faru wanda suka fito daga jikin asalin sai an yi gwari-gwari a yadda za a yadda don in ya gano wannan karatun ai za ka ji daɗi sosai musamman ma in kai mai wa'adi ne a ta wala usulul fiqh ai shauri kawai wallahi ma yubna ala ghairihi abinda ya ginu akan waninsa shine ake kira far'u reshe kenan to kaga furu'a an gine ta ne akan me usul usul wal fiqhu to ga fiqhu kuma karibu ميكيكو شيكو ميتي معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد فقه شين معرفة الأحكام الشرعية ثاني هكونش هكونش نشريعة ثاني هكونش هكونش نشريعة التي وند طريقها هنيا تا الاجتهاد تهنيا اجتهادي aka same ta ta hanyar ijtihadi to nan fa akwai magana karka ji na fassara kawai yanzu inda za mu wuce ne to in dai ni ne zan ma tambaya a nan guri na fara tsiro da tambayoyi don kawai fassaran ka iya baka gane me ya kumsa ba to za ka gane ba karatu kai ba ko kuma za ka gane da ashe akwai tambayan da tambayoyin da ya kamata ka yi lokacin karatu to bari in yi shiru in ji ko wani zai yi su tabbas za su iya tasowa yanzu ma'rifatul fiqhu shine ma'rifatul ahkam shar'iyya sanin hukunce hukuncen shari'a allati tariquha al-ijtihad wanda ake wato allati wanda tariqa hanyan sa al-ijtihad ijtihad tani ijtihad akwai tambayoyin da ya kamata ku bari in ga ko wani zai gane yi ni ne dai kawai kuka kuka san wannan fassarar a haka to ku tambayoyi da zan yi bari ga kowa zai iya yi kafin in yi in wani ya yi sai in warware in kuma wani bai ba sai in yi su sai in warware su saboda gaba in an masu to me me ma'arifa tukunna sani din ya yake ma'arifa tukunna kawai kansa tukunna sanin hukunce-hukuncen shari'a sani din na wannan babin ya yake to a gurguje ya na kallon fuska biyu akwai sani wanda yake tafiya ƙarƙashin ya ƙini akwai sani wanda yake tafiya ƙarƙashin zato to wannan da muke magana wanne ne ɗaya mai tafiya ƙarƙashin yaƙini ne ko mai tafiya ƙarƙashin zato ma'rifatu al-ahkam shar'iyya sanin hukunce hukuncen shari'a sanin din na yaƙini na haƙiƙa ko kuma na na zato ne kuma kana ba da amsa tambaya zai biyo ba kar ka dauka ba gaba ne an ga shikenan in yi shirin ba ta kawai ko kuma na zato ne hmm? na yaƙini na sai kuma waye akwai wanda yake da kishiyar nashi ko babu eh ai in an yi tambaya ɗaya ake nufi za ka bayar eh wake da kishiyar nashi shi ya ce sani ne na yaƙini sai waye yake da opposite Mhm, to me Aha. akwai ko duk kun sallama to to kuna da fahimta kishiyar nashi to shi kai ne hujjanka kace sani ne na hakika na yaƙini Zan iya ba da eh misali.
baya
Kawo misali lokacin da ake wa cikin da yau tambaya a kan radiyallahu anhu yin kira a kasa.
to din kira a kasa
Wannan hujjan da ya bayar din, ba za yi wa samu wani wanda ya ba da kishiyan hakan ba. Shi yasa nake kaman sani ne mai jini.
to wannan irrelevant wala rabb kai kuma ba kare naka kai ma ba da hujja ya kai kace sanin din na ba na yaƙini bane na zato ne Mhm, bismillah da haka zan ga ake zama malamai din insha Allah Fa- ka faɗi magana ka kawo hujja kar ka yi irin abokin mukabala na na tsofan aran masalisu yawa ka fa- ka ce kai ahli sunna ne a ce kawo hujja ka ya zama babu ko kuma ka hujja hujja ta zama kame kame irin na bakar an san da ya bayar din aka bayar kam daidai ne amma hada shi da wannan magana da muke kuma irrelevant hannun riga in in kana bukata zan dawo kanka ai bari wannan ya kare kansa shi ma bismillah chairman hmm hawo ja me yasa kace zato ne tare da zato kuma inna inna zanna la yughni min al-haqqi shay'an qur'ani ya ce zato baya wadatarwa da gaskiya A wani zangon ba.
to je ka kare kanka to bismillah bismillah kuma kai ma ka dawo wani yusuf to to bismillah to mu ta tukawa har kai ya kare bismillah bismillah time fa muke respecting kun sani Mhm. Aha. ɗaya kawai ba ne tambaya ɗaya kawai ne sauran sauran ma su na farko suna zuwa Aha. Aha, aha. Pakulo, pakulo. Aha. Tayin din mu ne take ta tafiya.
Magwabcin kai.
Ha?
Akan kalar yana ganin tunda Na.
eh kamar a sabon shari'a suna an yi bayanin Na.
eh, na fahimta ne Mhm.
a gani kowa cikin kamar a gani na Mm.
kamar masabobi misali Mm.
suna fahimta ne kowa Mm.
eh, kowa da fahimtarsa ne ba wai da a ce misali ya ne gaba daya Mm.
a gani na da da zai zama ne za su yi tafiya ne a matafiya ne gaba daya نعم نعم to ka ɗauko hanya to ala ayi halin dai fiku ya ginu ne bisa zato ba ya ƙini ba tun da mun ta misali da sallah mu ɗauke ta yanzu ba in sallar azhar raka ta nawa ne eh akwai a duniya malamin da ya ja akan cewa shi a wurin saraka biyar ne akwai shi ka taba ji wanda su wai raka biyar suke a zan wani ittifaqin duk duniya ne raka raka hudu ne daga wannan yaqini ne aka ake tafiya akai babu wani wanda yake ja balle a ce da zuwa ce kuma wajabcin sallan azhar ko la'asar ko bakarin baya ko isha ko asuba babu wanda yake da ja akan wajiba ce saboda haka wannan yaqini ake tafiya akai ba zato ba kamar mu dauki witri shafi da witri wajibi ne ko ko ba wajibi bane shafi da witri wajibi ne ko ba wajibi bane na na to me yasa ka faɗi haka me hujjan ka Usman a o kana so kawai ka faɗa in hau ba farilla ba in jiwa waye yake ba farilla ba din nake so in ji Oho, to Osmanu lalle akwai malaman da suka ce wajibi ne shafa'i da witri a malamai akwai da suka ce wajibi ne kowane musulmi sai ya shafa'i da witri wasu kuma suka ce a'a bai kai wajibi ba a dai bar shi a sunna annabi yayi kawai sassan lura da sabanin da aka samu nan to ashe kowa zato yake tafiya kai babu yaqini ba mai yaqini akai sanin wajabcin sallar witri wannan sani na zato ne ba sani ne na yaƙi ne ba ba irin sanin wajabcin sallar azhar ba ne sanin wajabcin sallar azhar wannan yaƙi ne kowa ya sani wajiba ce amma wannan babu yaƙi ne a ciki saboda an yi sabani wannan yace ya fahimta karkashin hadisi kaza ko kaza wancan kuma yace a shi kuma ai ya fahimta karkashin wancan wajiba ne ita shi sallar wutri to ma'arifatu anan ahkamu shar'iyya ala menene in na sanin wajabcin sallan azhar ne da kaza kaza wannan ba kiransa fiku na wa'innan na zannu din su ne fiku ta bari in dawo kuma har yanzu ga tambaya ma'arifatul ahkamu shar'iyya sanin hukunce hukuncen shari'a allati wanda to allati din nan me kenan ma'rifatu din ko al'akamu din an ce allati dari ko al-istihad to ma'rifatu din ne ko kuma al'akamu din sifan ma'rifa ne ko sifan ahkam allati din to ma'rifa to hujja ko kuma saboda sani da yake ittihadi
to waye ya gaya ma haka na waye ya gaya ma da sani ake ittihadi hmm? waye ya gaya ma ina ka gano kala ya kokar yake rubuce ka da sani ne ake ittihadi ba wai na musa ma ba cewa da jahilci ne ake istiyari tambayan da na maka cewa allafi din nan sifan akamu ne ko ma'arifatu kace sifan ma'arifatu sai na tambaye ka don me kace don da sani ake yin istiyari to wace ma a ina ka zamu allafi din nan sifa ne na ma'arifatu saboda da ma'arifatu ake yin istihari shi yasa ka gano amsan haka ne kila ya wani ne ya faɗa to waye ne shi akwai mai akwai kishiyansa ko babu kun san me yasa na faɗi na tambaya sifan menene yanzu an ce ma'rifatul ahkam shar'iyya allati tariqu al ishtihad in mun dauke na naziru sai ya zama ma'rifatul ahkam shar'iyya fiqh shine sanin hukunce hukunce shari'a allati wanda sanin nan tariquha ana samun sa ne ta hanyar al ishtihad ishtihadi sanin din ana samun sa ne ta ne hanyar ishtihadi to ahkamu shari'a kuma ba hukunce hukunce hukuncen shari'a in an dauki ahkamu ne sifan ahkamu ne allati ne to sai zama allati hukunce hukuncen da wa'anda dariquha ana gano wa'annan hukunce hukuncen ne shine ta hanyar al-ijtihad ijtihad to wanne ne eh oh akamu ka ka opposite ka zama opposite din naziru to hujja har gobe ne kun gane me nake nufi kuwa da wannan fassara da nai ma'rifatul ahkam shari'a fiqh shine sanin hukunce hukuncen shari'a sani da hukunce hukunce abu biyu amma na shari'a ba hukunce hukuncen wani abu daban ba to allati wanda waye wanda din sifan ne muka ce in sifan sani ne sai zama sani ne sanin da hanyar sa istihadi in hukunce hukunce ne sai ya zama hukunce hukuncen da ta ake gano ta hanyar ne istihadi adamu ya ɗauki akamu sifan akamu ne naziru ya ɗauki ma'aifatu ne ina da sharhohin wannan littafin ba shi yasa nake muku wannan tambaya to malamai dai majority sun tafi akan sifa ne na ma'arifatu wanda naziru ya dauka ita majority amma akwai wanda suka ce a kanu ne amma abin da firin jari shine an tafi akan mai ma'arifatu ilimi na hukunce-hukuncen shari'a wadda ilimin ana samun sa ne ta hanyar yin wato ta ijtihadi ake gano ilimin fiqh so in mun dauki yaqin da zannu din nan da dazu aka faɗa akwai muhimmanci ku gane shi da kyau kyau wanda dazu har nake yau Adamu tambaya kai to kar ya zama a je gaba baya bai samu ba dukkan ilimin fiko kamar da na faɗa an gine shi ne akan mai zanni babu yankewa katsu ba katsu ba ne zanni subuti ne ba katsin subuti ba duk abin da ya shafi fiko in ka ji katsin subuti shine qur'ani ko kuma sahihin hadisi a fiku zanni ne kullum zato ne kawai to amma in mun duba akwai wani magana da na faɗaɗa zuwa ta aya misali Allah yana cewa ya yi lalzina amanu istanibu kathiran min zanni ya kuma mai ku nisanci da yawa na zato a ba dukansa ba shi aka ce ba jami'an min azzalli aka cewa ya kuma mene ku ne san duk gabaki da yanzu ko a'a kafiran aka ce ba ba aksar ba kafiran kaza aksar ya fi kafir kathir ana iya samu wadda ba zaton ba shi ma kuma mai yawa zaton ma mai yawa In- mai yawa da mai yawa in sun haɗu sai su zama su dunkule ɗaya amma an ce aksar to wannan ɗin ya fi yawa akan wanda kishiyansa kullum zato ra'ayi ne ake dubawa maganganu biyu wannan yayi na wannan yayi na sai a duba arraji'u wal marju'u raji'u mafi rinjaye marju'u wanda aka rinjaya zancen da aka rinjaya to Allah ya ce a nisanci da yawa na zato inna ba'd dhanni ism Allah ya ce ku sani wani sashi na zato ba sabo ne ba ga ai ba duka ake nufi ba dan da duka ne sai ga wata aya can cikin Qur'ani Allah yana cewa idza ja'aka al-mu'minat muhajira muhajiratin famta'inuhun ko kuma haka bane ya kai annabi Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan muminai mata suka zo maka suna masu hijira to famta'inuhun kai wato ka jarrabe su ka musu exams ka gane muminai wai sun zo mata haka suka ce masu su ma musulmai ne to kar ka karbe su haka kawai kai ka dan testing nasu ka gane da gaske ne musulman ta ku abin da za a sa mutum a ce yi kaza in dai musulmi ne to ba zai kasa yi ba ko jahili ne ko jahili ne musulmi to zai iya ya san abu kaza kan ne tunda ba yadda za a yi musulmi bai bai san shi ba Allah ta fahimta ne sai Allah ya ce Allahu a'lamu bi imanihinna ai Allah shi yafi sanin cewa suna da imani ko ba su da shi ha to me nan yake rufi ka san dama in babu usulul fiqh in ka zo irin wannan ayoyi sai ka rude to me wannan ayan take nufi idza ja'al mu'minat mu'minat muhajirat fantahinuhun za su iya ce ma ni ma ah, ni ma ni musulmi ne ni musulma ne ko me ake so kai bayan ka dan jarraba su kaga alamun musulmai ne sai ka yaya sai ka yarda amma dai Allah shi yafi sani to wannan kalmar da aka faɗa gaban shi yake nuna baka da tabbas kenan ashe zato kake ko sun ce masu mu'minin ne ka jarraba su kaga sun ci jarrabawan to baka da dai yaqini tunda ba hannunka suka musulunta ba ne ko baka san su ba kana tafiya bisa zato ne amma me mafi rinjaye zato akan musulunci tunda ka jarraba ka gani oh ba ku su bane a wani ya zo Kano fa cikin mustashirki Kano wani ya zo a matsayin malami ya zo ta koyar da addini har aka nada shi liman ya shekara biyar sanda ya gama shekara biyar din nan na shida ya tafi ba dan Najeriya bane sanda ya koma ya rubuto takarda daga kasar su cewa a gaya wa hawa inda ya yi wa sallah shekara biyar din nan wajen shida shi fa ba Yahudi ne kafiri ne a Kano aka yi wannan addini yake koyarwa har ya gama rayuwarsa a wurin da ya koma kasar su ba Yahudi ne an ga farar fata kawai malam wani ai baya bambanta ya dauka balarabe ne ma tun da ga larabci kamar ruwa ya san addini ya ji masar ya koyi ilimin addini amma ya zo ne don ya halakar ya zo ya ja su sallah ya ta koyarwa har aka na aji liman ya ta jan su sallah shekara biyar babu kalmar la ilaha illallah bai musulunta ba kafi bayan ya koma ya rubuto takarda ya yaka ne zo ya badda ka sani wani zai sake haka malamai suka bada fatawa a Kano malamin mu suka bada fatawa cewa kowa sai ya sake sallarsa amma sai an samu wanda bare sake ba bare yarda ba ya iya sake sallar shekara biyar kaga shi kam ko ba komai yayi riba a kansa yayi nasarar zuwa duk wanda aka samu bai bai sake sallarsa ba kaga shi kam shi kafirin yayi nasara a kansa ya halaka shi shi kan ya tafi jahannama ko mutum ɗaya ne shi da ya yi riba aikinsa ya yi a najeriya na akan aka yi wannan to don mutum ya zo maka ai baka da yaƙini tun da ba wai a gaban ka yayi kaza yayi kaza ba to bisa zato kuke tafiya kai ina zaton dai musulmi ne tun da naga yana sallah yana komai da komai kaza kaza kaza to yan uwa wannan da shine zato akwai marju akwai rajih na so mu shiga al'anwa anwa'ul ahkam din amma ku gane wayannan din yafi mana a cikin dan tayin da ya rage bari in sake biya mana aka ce ma'ana usulul fiqh ma'ana usulul fiqh hadihi waraqat wannan wasu yan papers ne littafi ne mai yan papofi tashtamil wanda ta tare ala fusulin aka ta taru akan wato wasu fasloli fasallai ko من أصول الفقه من أصول الفقه ده أصول الفقه إيه من أصول الفقه وهو شيء أصول الفقه شيء لفظ وللفظ مؤلف وداك جنيش من جزئين daga juz'i biyu bangarori biyu kenan aka hada ya zama sunan ilimin mufradai ne wanda suke mufradai amma mufrad wanda ke mukabala da murakkabi ko ba mufrad mai mukabala da tasniya ba ahaduhuma ɗaya daga cikin juz'an shine al-usul ko al-usul wal akharu na biyun kuma al-fiqh shine fiqh fal aslu abinda ake kira aslu ma yanbani alaihi ghayruhu shine wadda waninsa ke ginuwa a kansa wal far'u shi kuma abinda ake kira far'u ما يبنى عليه غيره ما يبنى على غيره shine wadda waninsa ke ginuwa a kansa alaikum salam wal far'u shi kuma far'u furu'a kenan ma yubna ala ghairihi shine abinda ake yake ginuwa akan waninsa wal fiqhu shi kuma fiqhu ma'rifatul ahkam ash-shar'iyya shine sanin hukunce hukuncen shari'a allati tariqu hal ijtihad wanda wannan ilimin ana samun sa ne ta hanyar ijtihadi ma'ana ba wanda yake samun ilimin fidda hukunce hukuncen fiqhu sai wanda ya kai matsayin ijtihadi an gane wannan ilimin ana samun sa ne na fikhu ta hanyar ijtihadi ashe ba kowa yake iya fidda fikhu ba sai malami irin su Imam Malik da ya taka muqamin ijtihadi shine yake iya fidda hukunce hukunce ya ce eh na gano wannan abu ai ya kamata ya zama a ɓoye a rakawin ƙarshe na biyu eh saboda ne saboda eh na fahimta karkashin kaza da kaza da kaza in baka kai matsayin ijtihadi ba dikake za ka yi har kawai ka ce ka gano to ta ina ka gano ina criteria naka babu saboda haka sai wannan ilimin ana samun sa ta hanyar ijtihadi ne ijtihadi kuma babu wanda yake yin sa sai wanda yake da prerequisites na ilimai duk da ake bukata na yin ijtihadi din wanda zamu iso akwai babin sa ta can karshe babu ijtihad din zamu zo mu karanta insha Allah ina tunanin yanzu time yayi zamu dakata anan sai kuma zama na gaba insha Allah ذا مدورة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق الناس الحاتم الحاتم الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين